إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalus sunna da jama'a wanda ke yan karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga watan zulƙa'ada hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha hudu ga watan shida dubu biyu da ishirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na cisa'in da uku cikin littafin bulugul mara darasi na cisa'in da uku kuma ce gome tara da uku a darasi da ya gabata kada mace muna cikin bayanin na mu'amala ko ishiratin nisa mu'amala ko zamantakewa da mata zaman mu'amala na mace da namiji cikin baban miki yau za mu tashi hadisi bin umar daga shi ne bayan sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na abu huraira wanda ke ba da labari a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce idan namiji ya kirayi matar shi zuwa ga huda ta kiya za ta kwana mala'iku na tsine mata albarka har garin allah ya waye ruwayar da bukhari ya kawo musulmi ya kawo kuma ya kawo a cikin sai musulun akwai ruwa ya cewa in hatta ya hakan aka kiraye ta zuwa shahuda ta giya kana lazi fi sama sahiban alaiya hatta yarda anha sai in hatta ki zuwan wanda ke sama ma'ana Allah zai hushi da ita har sai ta komo ta nemi yarda wannan mijin ya huce daga hushi da yi shi ne ƙarshen karatun yau za mu tashi wa nibin umar radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam da an alwasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima muttafaqun alaihi abdullahi bin umar ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa mai ƙarin gashi alwasila makitsiyar wal mustawsila da wadda da mai kan da mai kan mai neman ƙarin walwashi mata walmustaushima alwashima wadda take za mu ce wanzamiya ko asalin alwashan kamar tatuwaj wanda suke tsage da allura a jikin wata gaba a cikin jiki ko a huska ko a hannu sai a zuba kwalli a wurin shi ke wurin sai baki ana iya siffar wani abu ma ta halitta ko ta wani abu sai a caccaka a caccaka sai a sa wannan kwalli wurin shi kenan ya zama haka nan wannan duk da maganar cewa iya ɗaukar hatta shashawa don don iya daga cikin canza kamar da ina ga da cikin malamai ka ɗabiya littaya kan matsala har shashawa tana ciki don a ciki akwai canza halittar allah kenan akan haka dai wannan guda biyu allah kwanar salama ya tsine masa albarka tunan uwa mas'alar ƙarin gashi na kwanaki mun yi bayani kan wannan mas'ala wanda wani abu ya yawo na hanyoyin sadarwa na wanda da cikin malamai ya yi da'awar ko mata kasan kullum dama suna neman sauki ko ba haka bane ba sama dogaran magana wai wani malami na sunna ne ma wai ya ce ya karin gashi in ba da gashi bane ba ba laihi bane ba ko ko idan mijin ya yarda to duk wannan magana ba haka ba ce gaskiyar magana mun yi bayani a wancan lokaci na asali bayani da aka ambato cikin fatahul bari kamar da malamai suka saba malami zai kama maganganun malamai ba dan ba abin da ya kawo a maganganun wai duka ya yarda da su zai kama magana iri-iri daban-daban sabanin juna sai ya tarji sai ya rinjayar da magana a cikin mahi hujja haka ne hafiz ibn hajar ya kawo masaloli na wasu malamai ba hadisi bane ba a cikin fatar bari wanda shi ya kawo na halatta ƙari da wani gashi wanda ba gashi ba ƙari akan gashi in ba gashi ba ne ba da maganar miji ya yarda wannan bayani ne na wasu daga cikin malamai a nan ma cikin fatar bari ya yi raddi ya yi raddi ga masu ganin halatta ƙari da wani abu daban da ba gashi ba kuma ya kawo mazhabar jamhur na halatta ƙari ko da menene akan gashi kuma a ƙarƙashin ruwaya wadda mu'awiyar bin abu sufiyan raddin al'umma ya zo madina ya ɗauko a ƙarƙashin wannan ruwa cikin sai da bukari shi hafiz bin hajar ya kawo magana lokacin da ma'awiya ya ɗauko wani kullum gashi ya ɗaga a cikin gari ya ɗaga a cikin mutane ya ce aina ulama uku aina ulama uku na tabbata fitar madina ya ce innama halakata banu isra'il hina takazar halin sa'o daga dai gashi ce ina malaman ku suke ya ce banu isra'ila sun hallaka lokacin da matan su karka aiki da wannan ya bada gashi ƙarin gashi kamar sahabi ya bada ya bayyana da cewa ƙarin gashi ya kan hallakar da al'umma a nan ya kawo ruwaya a kurwa cikin sai musulun ta abu zubair wanda ta jabir bin abdullah wanda yake ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zajar an yasal bi shai an mace zajar ma an tashi an tashi bi shai da shai an da maganar ruwaya ta abu zubair cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ta zajara an kira mata bi sha'an ya sha'an annabi ya tsawatarwa mace ta gama gashi da kuma bi kakashin wannan malamai ta kira tana ya ce sha'an kira ba wani kaidiya ko ma menene za a yi kari akan gashi ko har annabi hannu kan wannan kwalamta sha'an ko ma me annabi ya tsawatarwa kan mace ta kara wannan kasan gashi da ko ma me nan sufi ne gashi ne menene duka annabi kuma tsawatarwa cewa wai miji ayin bai da kaman akwai dan fada ko miji ya rada asalin ina ga ko ruwaya ta wata cikin sai musulun haka cikin sai musulun ko ruwaya wanda a ta cikin sai musulun ko ruwaya wanda wata baiwar Allah ta wade ta aure an mai da ta mata sai ta samu cuta ta zubewa gashi malati ne na mata gashi da zubewa sai wannan ya rasulullahi kenan sun san da ƙari haramu sai ta zo take ga manzo ana jajanta ya rasulullah ga diyata amarya ce a sabaha suna kaca wannan akwai zan kiran cutar ta hasaba hasaba misali asaba hasaba cuta ta zube gashi ta same ka a fasirna zan mata ga tsari wata ruwa da irin zaujuwa ya fitar da azar mana mijinta yake buƙatar a masa haka nan ba su kawo magana cewa wai miji ya rida ta ce mijinta yake buƙatar haka kin a ruwa ya cikin sayar su ne kawo lafasanta mijinta yake neman wannan ƙarin don mata shi ta kwalliya ni bace mata la sai kawo la'anar lahu alwasu da musulsuna annabi kawo da bayanin allah tsinewa mai ƙari da mai neman ƙarin kuma ka nabace mata kuma bai ba ta dama ba kuzurin ka ta cuta ce ba ta samu kuma gashin ya zubi za a ƙari amma da annabi kawai magana babu damar ƙarin da ta nema wajen miji ya bukata dan da cuta ta zube gashi a dukkan sallah dan wani da har da dama me yasa annabi da zuciya tun amarya ce kuma ga uzuri mutum ya bukata a halin amarci a ba ta dama ta yi haka sai magana wani kai malami maka maka hira idan Allah haramta abu annabi haramta abu hira ba wani abu daban wani bai halitta mashi dan mata suka dauki uzuri kada a malam wani ya ce na yi idan Allah ya kama kama malam wani bai hudu ka abin kasa abu haramu ne albani rahimahullah haka bin baz bin baz rahimahullah bin baz yake cewa ƙarshen wata ruwa ta abu zubair ta annabi ya tsawatarwa ka ƙara gashi da komi bin baz yake cewa duk wani abu za a ƙara gashi ko ma menene ƙarshen wannan ruwa ko haramu ne haka bin baz rahimahullah haka albani rahimahullah suka tsaya albani ke cewa ya sami tambaya akan baruka a tarihi ban zama kakar ne baruka wata hula gashi shi gashi ne a shiri kun ya dora gashi ne kuma yana yanzu gashi ne kuma ɗauko ya kuma gashi ta ne kurin ko mai a gyara ko ya dora kurin shi kaga ba masu da ba aiko dora ta ake ma ya ce duk ɗaya ne duk yau dara ce albani da maula ke cewa shi albani ke cewa ƙari ma da wani abu wanda ba gashi ba ya ce a shaddar hurma ya fi ma haramci yace idan aka haramta da abinda Allah ya haramta na Allah ina da zur gashin ƙarya sai abin da ka tare wannan abin ce ba wata dubara ko kauka kaza sufi ne mene baga yace idan an aka tsinewa wanda ya ƙara gashin halitta ta Allah ce ma aka haramta ƙari aka tsinewa mai ƙari to ina ga wanda ya ƙaro gaba gashin ƙarya ma gaba ɗaya ba ma gashi ba ne za ka ce gashi ne ta albarkar mana gaskiyar magana kun mutum mai neman goje masa ban Allah kauce ma ƙarin gashi ba dai mata kurin ku yi haƙuri da rashin da Allah miki kurin haka Allah yake kuma in maki sa ka ƙarya miki ya san ƙarya ce kurin wannan shine in wa magana mas'ala ta ƙarin gashi kurin kakkawa tawili da ba Allah harta ba kurin kai haƙuri kurin kame ka wuyan ka kaje ka shiga cikin shubha aƙalla ka shiga cikin shubha na ji Allah kiyaye wannan ruwaya kenan wanda Bukhari ya kawo Muslim ya kawo Ibn Umar tuwa Ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواسلة والمستوسلة النبي صلى الله عليه وسلم يزيني ومقاري دولة كيف من قارن كنا مكان والواشمة والمستوشمة لما يتتواج قار زاني أجكين جكي ko shashawa ce dai mana canza na Allah ce ne da take masu tatuwaj masu zana wani a cikin jiki da mai zanan da ita mai jikin duk an tsina masa albarka wannan ruwaya muttafaqun alayhi bukhari ya kawo muslim ya kawo سي وعن جزامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيرة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه مسلم wannan ruwa ta juzama bintuwa take ba da labarin cewa ta halarci ko ta samu kan sallar sallama fi unas in ta sami cikin jama'a da ta zo wuhu ya ƙuri iya faɗar cewa ko yana cewa ta ji iya cewa laƙar hamamtu an an ha'anin rila ya ce na imantu na so in hana alghila mai rila suna fassara shi akan ma'ana biyu imma cewa saduwa da mai ciki idan tana ciki ana saduwa da ita shine argila ko kuwa saduwa da mace mai shayar da nono me canjin da suke ko abin da ake hodi a da cewa idan mutum yana saduwa da mace da ciki wannan ɗan yana rauni iya samun matsala masu ganin saduwa ce masu fasara cewa mai shayar da nono kenan abinda suke fasarawa idan ana kwanciya da mace mai shayar da nono wai wannan kwanciya tana tasiri ga yaron mai shan nono bai zama akan doki bai zama gunzo wajen yaki hirka haduwa bai da kazar kaza wannan haka wannan manganu suke a cikin haka suke wani to wannan abu ne kamar zama abu ne ya zama al'adata kayan kama abu tabi'i kama abu da zama tabi'i haka ne to ganin yadda ake faɗa abin nan sai sama ce har ya so ya hana mana ba nawayi ba abu ne na mu'amala na rayuwar tabi'a haka an ka samu haka nan koyawa abu ne tabi'a ba da mu canyi ba a ce wannan ke rubuta saduwa iya tasiri hakika na tabi'a a ga dan adam akan yara annabi sai so ya hana a wani abin na mu'amala na rayuwa ba da abin cin nawa ko na ibada ba amma ce da abin da yasa ya ce ya so hana ya ce sai na diba farusa da wurin fa idza hum yughiduna awladahum fala zuru dalil awladahum sai na diba kabila jama'a farusa ko ta rum su suna wani al'ada ba abin da kan suna zuwa wajen matansu ko a halin shayarwa ko arziki kuma kowa san tarihin farusa da rum a wancan zamanin kayan musulunci ma zo suwaye mai aka suwa suka cin duniya su ne ko zai a duniya ko san farisa ya saurin wajen yaƙi mutane sun iya yaƙi kuma sun mallaki duniya kenan ka ce wa da bagi ne kenan wani magana babu da a ɗabi'a al'adatan ma babu abin inda hal adatan saduwa da mace tana da ciki ko tana share waya illa da yawa farisa illa ko rumawa sun kasa mallakar duniya an ci ta yaƙi daura bagi ne kenan wani abu kun yi diba yaƙi ce kenan kun shirme ne kuma tabbas haka ne ba wani abu da yake cutarwa wannan kuma hakika ma ta ɗabi'a likita cewa har ma mu ma a nan kadiba a cikin nan akwai mota abu da ake cewa muna yara har suna kuma san al'ada a ce ai yaro in ya sha nonon kanan shi lalacewa ke da kuma magana cikin nan lalacewa ke wannan tabi'atar hala a hakika bai cutar da komai ina ta wani likita ake da magana amurka ba amurki akan matsalar wannan cayi wannan sai dai idan yaron da yake shan nonon don nono in yi wuce wata shida bai da tasi bai da vitamin da yawa sai dai idan yaron ba a bashi abinci a bashi kenan ya lalace ne amma ce shayar da nono don yaro ya samu ciki bai illa ba daga wannan yaron ce hatta idan ranar ko da haihuwar yaron ya sha nono bai mai komi a jikin shi bai mai komi da ya sha nono kanan shi ko nono manawa ya kanan shi na shi ne yake sha ya tsawo nono kanan shi ne ya takaice wanda wanda ba a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya amma yace yi ba kuma hakika tabiatul hal ga sunan dai rumawa da farisa suna yi kuma yin bai tutar da su komai ba bayan wannan tambaya ita wannan juzama abinda ta isko ne ana magana kan shi yanzu yayi magana gida kenan kenan rige magana a musulunci halaka ne dan mace tana da ciki ana zuwa wajenta haka tana shayarwa ana zuwa wajenta wannan ba abin da yana kan ta ce sun masu anin azal sai suka mai tambaya akan azalo ko mace azal al'azal yadda yake cewa mutum yana saduwa da mace namiji idan ya kusa zauwa da ruwan maniyin shi sai janye al'aurar shi ya zubda a waje shi ne azal mai haka nan gudun shiga ciki tunda bai zuba ba ruwan shi a jikinta kenan ciki bai shiga ba wannan haka haka ma'anar tambaya kan wannan haka sai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika da wa'adul khafi wannan wata ƙaraman turbiɗewa ce asali larabawa a wancan zamani suna da ɗabi'a ko hali na turbiɗe ɗiya mace don gudun abin kumya a wajensu abin zargi to wannan wani nau'i ne na alwada na maganar alwada maganar turbide da amma ba wancan ba koyayye don ka zubi da maninka a waje to wannan hadisi ya kawo nau'in irin yin hakan amma bai kawo ba ainihin lahi ne karara a hini ƙarƙashin wannan ruwa ya malamai gabata suke da maganganu kan asalin kalmar azal ko yin azalo kama wanda ya karanci littafi na makaranta kaɗan na na shirin abdullahi bassam na mas'alar wannan ta kan mas'alar azalu a wajen malamai magabata dangane da waɗannan ruwoyi da za mu shi a nan insha Allah yanzu za mu karanta sauran ruwoyin sai mu yi da bayani yanzu dai mun ji wani magana cewa da khafi ko rawa muslim wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل المقولة الصغرى قال كذبت اليهود كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تخلفه رواه أحمد وأبو داود ولفظ له النسائي والطحاوي والزاد والسكات أبو سلم تزكي بان لابارن تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم وني متين يزور جاء أبو سلم خدري yace wani mutum ya zo ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li jariya ina da kuyanga wa ana azil anha ina azalu kenan zan zan biya bukatata ina huddawa ya zubda a waje shine azalu kenan kuma ce mai dalili wani aka ruwa ta hamil ina gudun kar ta ayu ban son ta ayu na so da kadan bar ta haka nan wani uruz mai ruzu rijal kuma ina gudun ta yi ciki ni kuma ina sha'awa irin da namiji ke sha'awa mace biya bukata amma ban so ta yi ciki kenan dalilin shi ne nake yin azumi yace kuma bayan na faɗi haka ina haka sai ya zaji ta jita to innal yahuda tuhaddis yahudawa suna cewa annal azala al maqudatu sughra yana yahuda suna cewa ai azalu wata karamar turbidewa ce sai manzo Allah ce kadzabatul yahud yahudawa sun yi ƙarya cewa matsayin ƙaramar turbiɗewa ce ya ce lau a radar lau an yi halukahu masta ta an tasarifa inda allah ya so ya halici wannan ruwan manin da kake zubdawa a waje baka iya sarrafa baka iya kauda shi a nan zama ga me can ya ce zalikal wa'adul khafi wannan maganganun malamai magabata kan mas'alar wannan ta bambanta wancan ruwa ya guda biyu wancan da wannan suka caci annabi ya yi mai suna wadana hafi ba don ɗora laihi ba ɗaukan aka ce da ta sistem wata sugura kenan laihi na kisa za ka ɗauka na masu turbiɗewa nau'i ne laihi nan kama a wani ruwa ta biya da iya ɗauke matsayin laihi irin wancan ba haka bane ba kenan hudawa sun yi ƙarya da suka dangana irin wannan da wancan ƙarƙashin wannan shine kawo شكرا لما سامك يتوى واختلفت العلماء في جواز العزل تبعا باختلاف الحديث yace malamai sun samu saɓani a kan halitta azalu me kawo haka don dangane da saɓanin hadisan da suka zo kan wannan matsala ya ce faza haɓa da aimatu talata ila jawazin azal amalin bil hadisun allati tabiya ya ce mazhaba guda uku kenan abu hanifa malikiya shafiya sun tahi akan halitta azalu ba laifi ba ne ba aiki da hadisai da suka halitta yin shi amma cewa zahaba da imam ahmad ila tahrimi amma imam ahmad shi iyakan haramu ne yin azalu illa idza azanat az-zawja al-musharaka da zawji fil ladha walwalar amalan mai hadisi ya ce sai dai inda zai iya halitta sai idan matar matarka ce ta amince don akwai cutarwa ga mace ka hudda jikinka a wannan hali kinan shi ma ya ga idan matar ta amince babu laifi ya ce ya yi wannan shi kuma ya ce laifi ne kan hadisin farko da muka hau na juzama ya ce wadar hafi da zai wani hadisin wadar hafi shi ta ce bai halitta sai idan matar ta amince kira shi ma ma amurkin kenan kenan in matar ta amince kenan ba dai wannan wa shine mas'ala azalu wanda a yau wannan maganganu za mu ga ruwawi gaskiya duk da magana malamai sun tarjihi in ba dan ba gudun iya ko wani abu daban dai na rashin tawakkali ga Allah suna ga bai shiga laifi na haramci wannan duka suna magana a wancan zamani muka diba har ma masu hadawai kenan idan mace ta amince matarka ce ta amince don gudun cikin ta amince aka yi kenan babu lahi a wajen hatta imam ahmad gane magana ko kenan babu lahi hatta imam ahmad in matarka ta amince wannan duka su duka kawai kenan kowa mace zaka in matar ta amince makarar ruwa sai ya ce wa an jabir qala wannan ruwa ta jabir shi kuma yake cewa كنا نعزل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل yace muna azalo kenan hudda jiki al'auraka daga cikin mace ka zubda a waje lokacin jima'i yace muna haka a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallama kuma wal qur'anu yanzil qur'ani na sabka muna yi annabi yana raye muna azalo jabir ke cewa walau kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alquran jabir ce inda har yin azalo haramu ne da tunda qur'ani ka ba da qur'ani ya hana ni kina ba hana ba ha kina ba annabi na rayu da shi hujja jabir ƙara ƙarfi akan masu halitta yin azalo ga mace ɗan wani su ne masaloli da suke da alaƙa da maganar rage iyali rage aihuwa su a wancan dalilai da makaranta ruwa cikin sai musulun cikin karatun na musulun wanda yake kawo ɗaya cikin shi mun za a mazana iya ga cewa ma yin an Allah ya ne halitta mai wani abu bai ma maganin komi kurin shi abin da mazana ka sallaka cewa wannan huddawa da banta hanawa ka ayyuka in aikwata su cikin sai musulun wani ya zo ya wani wani wurin jajen iya da baiwa ko kai sauta ayyuka mazana ce wani abin da kake bai hana ka tsabi shi kenan an kwan bai ka shatar su da wallahi abin da zai mun ce ta ayyuka kuma wallahi ina ta ayyuka ina tar wani na samu wata masala wani ya ji irin matace ya arma kuma irin wani aƙida gare shi ta azalo shi ba ma azalo ba na da na zamani ka fata masa su a masu wancan masala kenan kafar bai zama matsala tun kafar kenan ba ba cutar da mace ta kafar ya je magana rike ruwan wani mace sai yake aiki da kafar ana nan ana nan kurmace ta ciki bata lahiya aka jirgin da aka ciki ne sai ke so yayin inkarin wannan ciki na ce me hujjar ka ta inkarin wannan ciki a ai shi bai kwanji bai iya sa kafin ya ce na ɗaya da farko dai idan ka aiki da hankali da Allah baka wannan mata ta yi zama arme wani miji ya sake ta ta yi zama zawarci lissahin da kai aiwar da ta yi a gidanka ciki babu shakka tana gidan shi ke shiga amma awon da aka yi likita ta aga mai dattin cikin ba shakka tana gidan shi ciki shiga mashi haukan shi ta ɗauki ciki shi kuma saka fa na ce wani baiwar Allah idan tana zawarci ta ce za ta mai tsakanin ga Allah kana biya mata bukata ta iya mace ce eh na ce to idan a da tana zawarci ba ta yi bazana ba ta ɗauki ba ciki da ba ta da wace kai tana da miji tana girmi za ta zina ta ci kuma wani bayan wani sa banza da kake nace a wajen likitan ma aka tana cewa ina ta wani lokaci muna kan masala ta bincike abin kafot aka ce mayar kafot mayar kafot na duniya wanda ya kowanne zama amintacce na amurka ne suka ce mayar kafot ana samun wajen wajen 30% kashi goma sha uku cikin ɗari ana samun wani dilli wannan mai na ƙwarar ne amma ba ina wani yau da kai zama ka na kyauta ma na banza wanda suke baka da zai gina zikan an sa kama kan zikan an kama kan jiga nan an kama fakiyar kayan kirki da yawon mai aminci ce aka mayar ne na aminci ne na duniya akwai haɗarin a cikin ɗari goma sha uku stille munin ya huce ta ga ke nan kai wannan magana ce likita da ɗaya shara ba ta ganta kuma shara ko hankali bai kama kuma ko juji bai da magana ka kurin ka aje ka shafa kanka lahiya kun kamshi an ga kurin ka sha wannan kun an kai me matsala a takaice kenan wannan abun kuma ya tabbata shiga shiga a takaice da kenan maganar ba hujja bace ba ta azalku annabi ya ce in kai mu Allah ne halitta na wannan alun sai halice shi ina tani wani wannan malan abu ya sha ana ta sha kurin ran da ta mu ciki da aka fasa eh ya wajen takwas zurt suka zo aka mai rafal sai takwas duk ba wani ba shi ne takwas wani ya tire ne a rasha ya tire ne ya karatu a rasha mata shi wani abin yake yake yake yi kullum ikon Allah kun ta samu ciki aka buga ko aka bale da ciki Allah ya koyi ciki aka je likita aka Allah ta tana ciki a cikin ta an ga ba ciki aka yi aka ko an kare kun suka gida rabbul biya hudu wallahi la yalau kada ka bar mu ala abin shi ko yanzu ɗan wannan mas'alar za mu ɗan karanta nassi na lajana da'ima ta saudiya bayani da suka yi kan mas'alar wannan da take cikin zamani abin da muke ciki a yau na halitta maganar rage iyali iya sun yawa mai malamai na wannan karnin suka diwa wata mahanga suka yi mai suka ce kan wannan mas'ala da muke magana yau a cikinta kan ta ce kuce a rage iyali iya sun yawa ta rage iyali ko kin aihuwa wannan dalili me hukunta shara wannan zama ne da aka yi bayan zuba tun 1396 lajina da ima za mu ce ta kibar kuma haƙƙin na saudiya an yi kuma jimar fiki duka an yi zama akwai na jimar fiki da aka yi na malaman duniya ake gama gaba ɗaya kan wani matsalar da fiki zuwa duniya a hukunci kanta haka manyan malaman saudiya gaba ɗaya duka zaman da aka yi ga abin da suke bayani kai za mu karanta yace tarawih a cikin barin ulama rakamin na 42 tarihin daga shirka tarihin faransu lamba ta 44 tarihin 14 ga watan hudu 1396 ga abin da suka tabbatar bayan zama da akai suka ce alhamdulillah wa adahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da muhammad wa alihi sahbi wa ba'd suka ce fa fi dawratu thamina لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في نصف الأول من شهر بالأول عام 1396 بحث المجلس موضوع منع الحمل وتعديد النسل وتنظيمه بناء على ما تقرر في الدورة السابعة أعمال الدورة الثامنة أبنى سكتشي سكتشي تشكين زمان تقوس na majalisin manya-manyan malamai na saudiya da mace sai wanda aka yi a sha biyar ga watan rabi awal shekara ta dubu da ɗari uku da cikin da shida wannan majalisi ya zamana a kan maudu'i na manar hamal na hana ciki gaba ɗaya ko tsarin iyali yadda ake hudu ya ce wannan zama sun yi ɗauka ne akan zama da aka yi na bakwai kinan kashi an yi wani zama a cikin da biyar kayan wannan nasu don an zamana zama daban-daban malaman duniya kan wata masala suka ce a wannan zama da aka yi an kawo wannan masala a zama na takwas don a bincike ta ya ce wakar tala almajalisu alalabas almu'id fi zarik min kabin da da'ima da busa ulfita ya ce wannan an diba wannan masala an bincike an yi bincike kan wannan masala wajen bangaren da da'ima da busa ulfita wadda ake dona abuwa samu iya zuwa duniya za su bincika a mai hukunci mai hukunci ci halaka ne haram ne ne wannan majalisi ya zamana kan wannan mas'ala wa bari tadawul tadawul ra'ayi wal munaqasha bain a'da al istima' ila wajhat an nazar ce bayan an cancanta ra'ayi an yi munaqasha na malaman wannan majalisi bayan an kawo da bayanai an diba dai mas'alar wannan me suka tabbatar suka tsare bayan duk tattaunawa ga abin da suka tabbatar tsarar majalis mai ga abin suka tabbatar ban zamansu da mahaurorinsu ya ce nazarar illa annan shari'atar islamiyya ta raka mafi irshar nasar wata kasiri dibar asalin tushen shari'ar musulunci tana kwaɗan yawan jama'a faɗaɗa jama'a yawa al'umma wannan asalin musulunci haka yake kwaɗai kwaɗatarwa وتعتبر النصر نعمة كبرى ومنة عزيمة من الله بها على عباده كما سنة جيبا وكان شي يوان جماعة وتبيواتي مي جرما da Allah mai girma da buwaya yawa bayin shi baiwa ce abin godiya ga Allah ya muku albarkar nasar ma yau mu ya zama abin zargi a wajen mu ana zarge mu yawan iya ni'ima ce ta Allah wallahi nimar Allah ce abin wa Allah godiya ne na muku albarka ta zuriya suka ce diban wannan mas'ala ta iyalai baiwa ce mai girma da Allah ma bayin shi in wa kullu da muna magana addini ba za ka maka iyalai sun lalace ba tarbiyya wata ka tarbiyya ko ku da ku da ku tarbiyya shi musulunci da ce haka nan shi yasa a tarbiyyar kuma riba al'ummar musulmi wata tarbiyya suka ba ya suka jagoci duniya musulmi su ne a gaban tarbiyya kare iya da komi hanya ta kwarai zama al'umma masu amfani wani su amfani kansu amfani wani musulunci ya ke tsara ba kawo wani daban na wace ka tsara musulunci wannan musulunci shi ce a yawa amma da ce a yawa daga dalili ya kawo tsari na yau na tarbiyya kuma kan aƙida gyaran amana a sa maka amana ka san yaunin al'umma ka zama ci gaban al'umma ta kowane bangare ka kana daban ku cikin addini ba mu sun ce ka rabanci ba ba shi ka lalaci daban ku zo da kawo ko su tura suka lalata kun samu kasala ku iyawa kullum ku da baki ne suka ba haka nan shine wallahi su samu su samu wannan lalaci ba kun maka iya kai ku shiga maka iya kun ka lalace ka maka iya kun Allah shi ke kawo lalaci kuma yaudara ce kullum ka samu kai kullum maka maka iyawa kullum kai rago ne an baka duka maka iyawa shikenan ka kasa amma ka misalin cewa wallahi a fili karara ka dibi kishi ne rishin zuciya ne Allah ya bada adam baiwa ya ka kara duniya ka dibi sauran al'ummomi Japan Amurka Turai a mutane kamar mu mutane kwallo da nuni ya kai su suka ci gaba mu zan ba mu ci gaba alhali Allah ba mu bai wanda bai ba su ba wallahi cewa tabbas ya tabbata bincike da kai duniya na turawan arziki na ɗabi'i da Allah ba musulmi ba bishe duniya duk arzikin ɗabi'a petrol gas uranium zinar da arzikin ɗabi'a sama ƙasa kan musulmi suka mallake shi shi ke nan musu suka mun kasu ci gaba idan ka karanci ɗan wani da labarin japan wallahi japan ba su da arzikin natural ba su petrol ba su uranium ba su kuma yasa siyasa kai mana da kishi hayo muna muna rigima akan shinkawar japan ba su yi ne ba su ƙasa ba su yi ne wallahi kuna kishi da za a noma a yi su ci su koshi kuna rigimar shinkawa shafin anan kuna anan kuna ci gashi shinkawa daga indiya indiya sun mafi yawa a duniya ban cana a nan mace ta cana mace ta indiya mu ya kaɗan cin shi ne kowa ba abin ma kowa da koshi haka kana nan kai ɗan karɓa kai wata unguwa ba an ce wani shi nuna ake magana wannan shirin anan suna da yawa ya ce sun kai miliyan nuna ce miliyan shirin ya ce a ba kasa ma wata wata abinci ya kasa motar masa abinci zuciya ba ta mutu a wutar shi ne wanda ya ce ba da kasa motar gaba daya sun ce ba kasa wata wutar masa abinci a tana duka da jashin gaba daya duka da jashin ta kasa wata wutar masa abinci ba ya kasa wutar masa abinci a wutar duka da wutar bukai gari ɗaya ba wani karce ne a tana kuma mutane ne kamar mutane ne kamar mutane kuma rayuwa suke kuma wanda san cewa lalacin turawa wallahi gani ba abin akwai hankali ana wasa da hankalin ku abin da aka bincika cewa duniya kadiba tun daga daya har zuwa ƙasa talatin mafi yawa duniya musu suke kowa arziki a duniya mu ne mafi yawa su ne mafi yawa da ɗauka kuma a duniya suna a kashi gaban masu arzikin duniya china india amurka brazil haka suka ta indonesia a tarihin duniya ma suna cikin jerin kashe masu arziki wanda kan zuwa na da ake ana shi ana shi da ingilishi aka ce ana jero ƙasa goma wanda ta yawa masu kanan muna sun kalle shi ana jero ƙasa goma masu arziki a afirka goma ta farko goma ta farko afirka masu arziki na kiran mu ne na biyu wallahi mu ne na biyu arziki na biyu da alasa a cikin ƙasar mu duk abin gaba da har najeriya muna gaban ta wannan muna gaban najeriya gaban ta muna gaban najeriya su sun hudu ne suna ce kuma ake hutawa iya na aboyi sai kuma mutu su ta ko suka ce sai na goya yahudawa ana an ka ka ana gushi Allah ka saka da aka bincike a duniya Niger ce an kasa ta biyu Afirka duka Afirka ba daya wannan ce a gaba wannan RDC ce a gaba RDC Congo ce a gaba mu ne biyu mu ne Nigeria wallahi mu do ayya na goye hana mu dushi ayya na arziki mun da mun shi amma wanda don arziki mu kuma wo ku ne wo muku iyawa duka ku ce wata kan yan guwa ta ɗaya ba amma ku asan ku iyawa mu abada Allah Allah ya cikin makitin turada makitin turada makitin turada muna iyawa bisa zamu je zamu kasa to sai mun ragunci ne shike na ya lalace kur shike kullun ya baka wallahi Allah ya mun labari wannan wani français ne tsoho ne da doctora ma doctora ma da shika 60 shike zama doctor economist kuma ne kan azizi sai shike bayan ai ran sai bayan azizi ana mutum sai ne sai labarin ya magana yace na duk shugaban farashi ya ce ya kwansaye ne na shugaban marashi ya ce shugaban ya ga musu ku kuke la ku kisa afirkiyar talauci ya ce me yace kun sa musu ragonci kun hana su aiki kun yi kun ba su komi kun hana su zai da kansu sai ta kecin kansu ya ce ya ga musu ya ce za a ce musu a ce wa bai wa wai kuma su aiki da tun ha ba Allah Allah ya lalace da wannan wallahi za mu iya a samu ta takai a samu ta takaici hudu na ma'ana takaici ne mana kai kuma da alzalibai masu sacewa iman sun da mutum shi kenan sai ma abin kaɗan ko da wasu barayi an ji an tsirku an tattara wani ya zo ɗaya rana ya naɗe dukiyar al'umma ba sai wa shi kaɗai ya yi ya kai bancin waje ko a gida ɓoyi haka ake ba ya za shi gaba ba matsalar da jama'a shi ne wannan lalacin da barayi masata sai yanzu wace wani gudun ɗan kawai ne wani ba mu mata garin su Allah rumar ba mu mata ma garin su Allah kada ba mu mata sama garin su maka yi da mulirka a san a tele a radio miliyar goma ko kaza ya ci ana fiya zai kaji an ce a hudu shiga minut tsakin ko aikin kwana biyu ta kaya wace wata baka mota daga bitar shi ke a wurin shi wai a wurin shi kuma ya ci halaka ya ci halaka an kare ya ga an kare an wula wannan shi ne matsalar nijar babu amana mutane ba su amana ko wani wani allah alaƙa ba shi dukiya ɗuba kunyi ya tara na shi gurin shi ne gurin cigaba shi ne cigaban gurin dole an samu gaskiya a yi maganin barayi akwai abin sun cinye ya za ci gaba malaba ne yawa mana wani kuma yawan mu wallahi zai iya zama alheri in mun tsaya mun abin da aka dora mana wannan iya magana suka ce wannan magana muna magana majalisi na duniya na malaman duniya suka ce kenan ba su yi magana cewa shi dai al'umma wata ni'ima ce mai girma da Allah ya mabare shi fakat tattafa zalaka nusus shar'iyya min kitabin layi wa sunnar sunnar zama yace suka ce hujjoji na soshin shari'a qur'ani suna sun zo مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعين للهيئة والمقدمة لها سبنتكي ده wannan hay'a ta malaman suka yi sun diba ayoyin Qur'ani da Sunna wannan lajana kin akan kalkashin wannan bincike da suka yi na addini ta kowane bangare kitabu wa sunna suka ce suka wannan zaran ila anna al-qawl bi tahdid an-nasl aw man al-hamal musajimun li fitat islamiyya الفتنة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها والشريعة الإسلامية التي ارتداها الرب تعالى لعباده suka ce maganar kan wannan abu suka bincika suka ce ƙayyade iyali a hana ko a tsara wurin tsari ko a hana ciki su ce wannan tsarin suka ce iya cin karo da ɗabi'a ta mutuntaka da allah halittar ɗan adam a kanta ya saba ma ɗabi'ar ɗan adam a ce a rage mishi kai ayu suka ce ya saba ma ɗabi'ar ɗan adam da ya halitta shi kanta kuma ya saba ma shari'a ta musulunci wadda Allah ya yarda ma bayin shi yace wa nazaran illa anna du'ata alqawl bi tahdid nasal aw man alhamal fi'atun tahdid bi da'watiha ila kayd almuslimin fi sifatan ama wal ummah al-arabiyya al-muslima bi sifatan khassa suka ce da suka diba suka gano masu kiran rage iyali ko hana ciki suka ce wasu jama'a ne waɗanda gurinsu suna neman kaidi ne ga musulmi a keɓance kasu yawa kuma da ɓangaren al'ummar larabawa su ma ake son a tankwashe su ya ce hatta ta kuna da daim na ƙuduratu al'astimar bilad da timar hadiya sun yi haka kaidi ne na su ci gaba da mamayenmu su ci gaba da mallaka mutu ko na ɓangare ta kurban su mamaye ko na gulukan bayan su ya ce wa haifu an na fi fil akhadhi bi dalika darban min a'mal jahiliya wa su zanni billahi ta'ala wa idafan da kiyam islami al mutakawwin min kasat لبنات البشرية وترابطها لذلك كله يجي تيندا yin hakan suka ce wani abu ne wanda yake da alaka da hali ne na jahiliya ka musulunci suke muna na zato ga Allah Allah zai halitta kacce da ita wannan zakan shine akan su babu magana Allah da ma kuma sai da dama babu Allah kan su babu Allah duk da dama babu Allah kan shi babu Allah yace mu mun zato ga Allah da raunana tsari na musulunci da ya yi wanda musulunci ya cewa yawan al'umma shi ne haɗin kan al'umma ya ce fa'inan majalisa yi ƙirriru bi annan wulajen tajir na tarbatar haka kan haka wanda zama su gaske da haka gaskiya bai halitta haka kurin ba dalilin komi a ce a ƙayyade iyali gaskiya suka ce bai halitta kan haka suka ce wala yajuzu mana ilhaman idza kana qasar minhu qasd al-imlaq suka ci da haka bai halitta a hana ciki don tsoron talauci kun yi masu kwakwasce ce da kanku su bai halitta suka ce li Allah ta'ala huwa razzaq dhul quwwati matin suka ce domin Allah mai girma da buwaya shine mai arzutawa mai tsananin karfi وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها الله يتباب ولا متهيث من قصا تشير تشير يكا من الله وانا أجد القرآن yace amma idza kana man alhaml li darurati almuhaqqaqa ka kawn mar'ati la tajid wa wiladat adiya wa tatarru ma'aha ila ijlal amaliyya ijrahiyya yace amma in ya zamanto musulunci ba addini bane addini na hankali yace idan ya zamanto cikin zai cutar da matar iya tana samun ko rutsa abin ya yawa ko ya mata aiki ta gaji ana mata aiki ce da matsala hakikiya tabbas sai mata illa ga mata wannan to a wannan hali ya ce ba a hana ba ta sha wani magani kan wannan darura tata aukan ta akhiru da fitar da malin masala da rahama zaujan ko wata masala da kada akwai wata masala a wani anwani zai illa amma ba don tsoron talauci ba ci fa'inna wula mani a yin izin min man ilhamin aw ta'khiri a wannan halin babu laihi a wannan halin a hana cikin ma gaba daya falaka gare ta ko a jinkitar da aiwar amalan bi ma ja min tawdil azal dan aiki da halin ta azalo da akai eh in na akwai dalili kenan wannan ana yi وتمشي مع مطعن أبي بعض الفقهاء من جواز الشرب والدواء لأنه يتحقق كما أنا تهيئ أكم أبن وسمع لما في وسك حالتا نحالة شام ماغني تكين إن ساتك يا شكا كما أغا تبرا ما تكي ذات حالك وانا تكي يا تبتا أكنا تكي ما أنا أنا يزب داما متقابل كذا تبيتش بقنا أبنبا كم وانا مغانا أكنا إن وانا أبنى إن وانا سكي أهيلي na taba karanta a nan abinda mai suke suna sai ya kama tsara cikin horko tun lokacin mulkin mallaka shekara nawa muka bayan wani mutumin alama aka sai bincike a duniya ta musulmi wanda ya kawo kararikin da ya kawo a wannan zamani ya ce ya je ne ana ƙarshen mulkin mallaka ya je bincike na shi tun daga indonesia har maroko duka ƙasar gaba ɗaya ya je bincika ƙarshen raportin da ya kawo ya ce abu uku su ne ƙarfi musulmi a duniya su ya kamata a san ta'ina za a fito musu ya ce amma yanzu mallaka mulki mallaka na bindiga ya ƙare ya ce ba mulki na daga na na mulki ya ƙare mulki mallaka na bindiga na hanyar ilimi na hikima za ku wato sa mulkin mallaka wancan zaku na da ya wuce ya ce bincike da ya ƙasashen musulmi duk duniya ce babu al'umma arziki na tirar da alama yawa duniya ce mahi yawa yana hannun musulmi haka hudu arziki na ɗabi'i ce na tirar aiki na ɗabi'a da ala ce iya ƙasa musulmi gaba ɗaya wanda ka yi baka ne ya ce na biyu masa'alar musulmi suna da wata wata aƙida ta ba ruwansu da ɗan indonesia da maroko wannan alaƙa ta so su ba wanda su ɗauka su a yanzu ɗaya wanda wani abu da nake na musulmi da zai ɗan wani wani musulmi ɗan wani ko a aƙida mu musulmi ɗan wani da gidan wani ne to suna ka wannan aƙida ta kowa ɗan uwan kowa ne ba rukar musulmi ba amurke ne ba afirke ne europe ne ina ga musulmi ne kana san shi ɗan uwanka ne ya ce wannan shi ne haɗari ya ce a sai yanzu a hutuma wannan abun ka yaya kenan yanzu a lalata wannan abu ya ce magana ta dukiya da ka ta arziki ya ce da zami mai dabarar da zami arziki iya hannunsu amma mu muke ta da shi yawan wannan littafin ma ya kashi ba ma gada barge mukuwa littafin ma na littafin na wannan suke suna na sassabi littafin ma shi kasa tun da yi amma a ne yawon magana ya ce sun ce abin da suke ya ci ba shawara ku yi da za a yi arzikin nasi ne amma kuke ta da shi haka ba shawara da za ka yi cikin zuba arzikin na a ƙasar mai namu ne amma su a baka ko 5% 10% wani dai da sun aka aka raba za a baka rabanka ba ka gidan wala kai ce ya ce wannan shi mata kiran kiran shawar roko shawar roko bangaren yawa ya ce bangaren na gaba yawa wannan ya ce ba karamin haɗari ba ne ba wannan yawan nasu za su ba mai ku ku sai da kuka ya za a yi wannan yawan kai ci gaba wannan abin guda kwace sai ba su shawara su ɗauki matakai yanzu ke ilimin da za a yi bincike kan ɓangaren arzikinsu hannunsu yake amma mu muke ta da shi wannan soyayya a raba ta yayin ƙasa guda saudiya da dubai saudiya da basa saudiya da yaman kowa haka sun gama yakin banza yakin gasa gangamin sun gama fatina ba magana babu zo na babu magana soyayya babu babu ƙasa ce mutum musulmi na amma da kowa da shirfa kowa da shirfa ba wani shirfa don an gama ku da gan cikin yakin su ne a gari babu wani abin ya yi shi gama shekaru masu yawa ya abu aka kuma yawan magana kuma tana rubutun ce isa ta kanta suke suna kan kanta wannan akan babamu da zamu da zamu fara sai kana magana tsawon magana ce rubuce mun ka tana kamar suna saman ta ne a raba kansu kuma yawan ka kasu ci gaba da yawa haka hadari ne duk abu na abu na ajiya gyara ba na abu ne wanda sa tsawon abu ne shiri tsawon shiri ne wanda muke shiri wasu abu da muke ciki ba su tuna shi da suke wasu lamme suke yi Allah shi da mu yanzu dai muna kan wannan ruwaya ta magana an zado mun kanta hadisin Jabir bin Abdullahi yana cewa kunna na'zudu ala ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an yanzil muna azalo a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam yana raye kuma ya ce walau kana shay'an yunha anhu duk inda akwai wani abu da inda ana hanawa inda akwai hani lana hana anhul qur'an da qur'ani ya hana tunan hana muke don akwai damar sai wani musulmi ko fa balaga zalika nabi da sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu wannan labarin ya kai wa manzo Allah muna yi to annabi bai hana mu ba sai wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid akhrajahu wallafat al-muslim Anas bin Malik ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kewaye matan shi ma'ana yana zuwa yana saduwa da su a dare guda da wanka guda nan me yake karantar da kai kenan akwai da asali a nan sallallahu alaihi wasallam mun san akwai magana cewa Allah ya ba shi damar ba bai zama wajibi a kan shi raba kwana to amma shi yana yi kurum shi ya zaɓi cewa ya iya ikhtiyar ya zaɓi ya kwana yau gidan wance yau gidan wance amma yana da dama saɓanin haka a za'anan ya yi kewaye guda a dare guda yana da mata tara ƙarƙashin wannan malami masu bin maganar suke ce ƙarƙashin wannan kakka masa ɗaukar shi yadda kususiya misali mutum mai mata hudu ko biyu ko sama da ɗaya ne an hana a dare guda ya je wajensu gaba ɗaya ba hana ba ta kama in sun amince sun amince yau zai zagaye ba ma bakar komi ba wani lahi a yi zalimci a kana ko duma duk matashi matashi duk halakki shi gaba da halakki shi ne kewaye ci a kana to yau sun amince zai zagaye ita mai dakin ta amince ko ina da shi ba bakar komi wannan shi ne magana ka ba tattabawan abakan shi kana iya zuwa ka zagaya gaba daya kuma da wanka ɗaya an gaso kuma ke wanka daban-daban wannan mun san da cewa na wasu salama ya kwaɗaitar da yau ko mata guda ma ana son wanka tsakanin jima'i biyu ɗan da ya yi baka nishaɗi to an ce nan ba ba magana nishaɗi iya karantar ma nasarar akwai ruwa ta cikin bukari manzan Allah daban ne da mu an ba shi ƙarfi namiji talatarwa ƙashi namiji arba'in wannan ya tabbata ma da haka wannan wannan magana cikin sai kowa cikin wala ko cikin sai ruwa ta inganta ta bukala ka musu na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi karshen namiji 40 ruwa sama nun karshen namiji 40 gare shi wannan wannan kuma aikace na fanta maka daban yake da sauran maza dare ɗaya duk zaka yazo kuma yawan ka daya nan kenan maganar halitta in ta kama kai ka samu damar yi kana wanka guda ya ba kai laifi ba kai wanka guda za magana nan maganar halitta yi halitta an kai ba kai laifi ba duk da amma magana fadaliya abin da yi tsakanin jima'i biyu a yi wanka shi ya yi a nabace shi ya damar da caji ko mata guda ce ma amma ta kama aka yi mata gare ka biyu uku suka amince namiji yana iya zagaye a dare guda kuma ya wanka ko ni gida ya so ko ko ina ya gama gaba ɗaya ya wanka guda wannan abu ne ba wani bakan shi an aka yi wannan shi ne abin da wannan ruwa ta karantar da mu halitta yin haka in ya kama kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama aikace da Allah ba shi bambanci sauran mutane wajen ƙarfi na namiji ayyatar ruwa namiji talatin talatin wata ruwa mutum arba'in wani ruwa bukari ya kata musulun ya kawo kinan babu wani matsala akan tabbacin hakan kuma haka aikace ne wannan shine na ga ƙarshen wannan babi kuma gashi mun zo babu kan maganar ta maganar sadaki na ga ne kamata mu tsaya kan mun shiga maganar sabuwar magana ta sadaki sai a darasin gaba insha Allah sai mu shiga magana kan sadaki a cikin armi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته